assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu rahman rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب العمل في جامع الصلاة وقبل أن نعرج على باب العمل في جامع الصلاة في الأسبوع الماضي قرأنا كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حيث شرحنا أن إعمال السنة مرة واحدة أفضل من إعمال البدعة ألف مرة لأن البدعة الآن لا ضرورة لها ضرورة التي سببت البدعة الآن ليس ليست موجودة abin da yake faruwa shine in aka ce manzon Allah ya yi kaza a ce a mu malikiya maliku za mu bi to ga salatin da maliku ya rawaito a a kowa salatin da malamin shi ya rawaito shi zai dauka shedan shedan ne yake wasa da mutane to me yake sa na kirkiro salati ko ka kirkiro ko na kirkiro bida ko ka kirkiro matsala ce wacce take mantiƙiyya yanzu muna zaune da yamma kowa na kai kawonsa mana ɗan adam ba zai rayu ba sai tare da haske ɗan adam ba zai taba iya rayuwa ba sai da haske dalili in kana tafiya cikin duhu ko ka je ka buge abin da ya fi karfin ka ya barma da goshi ka ko kafanka ko ka je ka buge abin da ka fi karfi ka karya shi to shi sa duk yadda za a yi sai da haske an fahimta ko ɗakin ka kake shekara nawa kana ciki zuwa falo zuwa ko ina in ka farka cikin dare da duhu ba za ka yi tashi kai karfin hali ka tafi ba tare da cewa nan kake kai kawo ka san wajen sai ka kunna fitila to wannan fitilar da za ta haskaka maka kowa da gwargwadon ikonsa yanzu akwai fitilan Allah da da almuru ya shiga magarba ta shiga rana ta fadi an shiga duhu kenan to kowa zai yi kokarin saman makan shi gwargwadon hasken da zai haskaka makan shi rayuwa zuwa da safe kowa gwargwadon karfin shi da ikon shi wannan ya kawo a ci balbal wannan ya kawo fitilan kwai wannan ya kawo kaza wannan ya sa kwan fitila wannan fluorescent wannan ya tada inji wannan ya sa sola kowa gwargwadon ikon shi saboda kar a rayu cikin duhu da zaran an ce gari ya waye hasken allah ya fito rana ta fito kowa sai ya yi mai a lokaci in ka bar fitilanka kuma ka zamo mai ya zama gidadanci kowa zai je kashe wannan fitilun da muka kunna saboda mai ga haske na allah wanda yake ya hada kowa kuma daidai kowa daidai yake a ƙarƙashin wannan haske ba haka bane ba to yadda ka ga wannan al'amari aka yi lissafin shi a bayyane ka gan shi to haka yake a cikin a addinance kowa na bukata yadda zai bauta wa allah maraukin sarki wannan ya kirkiro kaza wannan ya kawo kaza wannan ya kirkiro kaza wannan ya kawo kaza sai allah madaukin sarki ya ce mai ya saukar da haske guda nawa biyu nuran wa kitaban munira mai allah ya ce ya dibi hillahu mai taɓai an zanna ilaikum nuran wa kitaban mubina haske da littafi wane ne hasken manzon allah sallallahu alaihi wasallama to sai malamai suka ce da zaran hasken Allah ya sauko an aiko manzon Allah ga alkur'ani duk wani abin da ya danganci rayuwa ta addini ko ta rayuwa sai an bar shi an bi wannan hasken shine zai sa a rayuwa a zauna lafiya in ba haka ba abin da zaka taba yi yayi daidai game da addinin ka wannan ya kirkiro wannan wannan ya kawo wannan wannan ya kawo wannan sai aka ce ga haske guda biyu an saukar manzon Allah da alkur'ani sai kowa ya ja wannan baya ya ajiye ya zuba lokacinsa ba ne kamar yadda ka kunna fitila da daddare rana na fitowa ka je ka kashe da kanka in ka bar wannan fitilar tana ci sai a ce wannan menene me ya samu wannan ne lafiyarsa kalau kuwa ko ba gida ce ne ko ba kauye ne ko barna yake yi ko ba wanda zai ga wannan fitilar ce ko dai ba gida ce ko ba kauye ko mabarnaci haka in kana dabara ya zaka bauta ma Allah madaukakin sarki aka wannan ya kirkiro ma salati wannan ya ce ma kaza wannan ya ce ma kaza aka ce ga wanda manzon Allah ya faɗa to dole ka bar wancan ka ɗauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mai sirrin ibadan yana cikin abin da ya fito harshen manzon Allah wallahi tallahi duk wanda ya lazimci salati da manzon Allah ya kawo yana yi haske ke kara imani da haske yana kara yana yana da kaunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kirkiro wani salati yana yi wallahi da nesa ta sheke daga gabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka wayi gari baka iya girmama manzon Allah yadda ya kamata sai wanda ya sai ka ga in abin da ya fito daga harshen manzo Allah kake yi wallahi sai Allah ya kara ma haske na imani kana kaunar manzon Allah yadda ya kamata hakka bar wannan ka je ka dauki wanda wani ya kirkiro to wannan shi kake so kana girmama shi fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya kake a hankali ba za ka yi ankar ba sai ka ga duk wani abu na manzon Allah ba baya damunka baya samun mazauni a cikin zuciyarka saboda me saboda ka bar abin da manzon Allah ya kawo misali ɗaya ake bugawa duk mai hankali zai gane in na zo ni wane ni ba kowa ba ne fa ana ba shi da kyau a cikin addinin musulunci ana khairu min sai a wulakanta da mutu na zo na ce ina son shehunka ko malaminka sai ka bi lalai marhaba da ni ka bani ruwa na sha ba haka bane ba ni din nan na zo na ce manzon Allah nake so sai ka yi fushi da ni ba ku taba gani ba ne ba ku taba gani ba ne ba da a ce da ni kake fushin farko ma da na fada sai ka yi fushi da ni yanzu fushin wane ne ya shafe ni manzon Allah kake fushi na ce ina son shehunka ina son malaminka kai lalai mara ba ka bani ruwa ka bani fura na sha muka zauna muka ta kana so na don ina son shehunka da nazara ce ina son shehun kowa na ce manzon Allah nake kauna sai ka ɗauke ni abokin faɗanka don Allah akwai haske a cikin imani akwai sauran ragowar imanin ma? eh akwai ragowar imanin to sirrin da ke ciki kenan shi sa aka ce abinda manzon Allah ya faɗa shi za ka yi saboda Allah ce wa in tuti'uhu tahtun wa ma'alar rasuli illa al-balagul yadda kuka ga misalin nan da muka buga duhu ya shigo kowa ya sa fitila gidan shi saboda da dare kar yana tafiya ya buge ba a tafiya cikin duhu sai an bata yasa dalle sai da haske shi yasa Allah ya sauko mana wa nazzalna alaikum nuran wa kitaban mubina ba haka bane ba Allah ya saukar da haske manzon Allah da littafin manzon Allah shike fasarar littafin haske biyu sun karu kenan sun haɗu kenan to shi yasa an ka farka da tsakan dare sai ka kunna fitila saboda kasu za ka je ka sha ruwa ne ko za ka je ka yi menene ka dawo in cikin duhu ne ba zai yi ba kana tafiya cikin duhu za ka yi karo da abin da ya fi karfin ka sai ya barar ma da goshi ka ko kafanka ko ka yi karo da abin da ka fi karfin shi sai ka barar da shi yasa sai an samu haske da zarar rana ta fito hasken Allah ya fito wanda kowa da kowa yake daidai a ciki kowa zai je ya kashe fitilar wata fitilar ma ka bata ba a ganin ta bata da amfani saboda ga hasken da ya fi karfin ta ya fito to haka cikin addini in aka ce ga haske ga manzon Allah ga hasken alkur'ani to dole ko menene sai ka ja da shi baya ka ajiye sai ka ɗauki abinda manzon Allah ya faɗa abinda alkur'ani ya faɗa alkitabu wa sunna to shine kayi aiki ka kamanta yadda rana ta fito ka cire ka jawan ka kashe da kanka wannan ma kai ma za ka kashe ga haske ya zo kuma mai sai ga ga haske ya zo wace larura kuma za ta sa in je ina kirkire kirkire ko in je dauko abin da aka kirkiro an fahimta to haka rayuwar duniya baki daya tattalin arziki ne siyasa ce soja ne ko menene duk abin da za a yi wallahi tallahi in ba wannan haske aka haskaka da shi ba ba shi da albarka ka duba inda rayuwa ta kai na ci gaba ya ɗaukaka da komai da komai amma duniya baki ɗaya ɗan adam ba inda bai kai ba a cikin ci gaba da kirkire-kirkire ya kera wannan ya kirkiro wannan baki ɗaya ɗan adam ya kasa yadda zai kirkiro yadda zai zauna lafiya da ɗan adam ɗan adam ya kasa yadda zai yi ya zauna lafiya da ɗan adam kullum sai cikin me cikin tashin hankali abinda ma aka tarar an gina rusa shi ake saboda me saboda abinda ake samu din nan ake kirkirowa din nan wallahi babu albarka a ciki wani irin kuɗi ne mutane ba su samu ba a yanzu wa ya samu kwanciyar hankali wace irin ɗaukaka mulki komai da mutane ba su samu ba wa ya huta wa ya samu kwanciyar hankali saboda kuɗi da kake gani din nan sai dai ɗan taimaka ma ka ji daɗin rayuwa ko mulki amma kwanciyar hankali cikin zuciya yake wannan zuciya kuma ba wanda ya santa ko likitoci Allah bai basu likitoci Allah ya basu ilimin da za su jinyace gangan jiki gashi suna kallon shi duk abin da ya samu gangan jiki wanda ya koyi likitanci zai auna ya auna ya duba ya gani sai ya baka magani amma zuciyarka baki zuciyarka banda manzon Allah ba wanda Allah ya ba likitancin wannan shine annabawa da manzannai su kadai kuma imamu malik ya ce dan adam ya tashi ne a cikin abu biyu gangan jiki da dume zuciya haka manzon Allah ya faɗa wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat ala wa hiya al qalb wannan zuciya da kake kallo ita kuma menene abincinta naman kaza kwai manyan riguna kayan menene da menene Allah ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub ala ku shaurara ku kasa kunne ku bada aron kunne ku bi zikrillah tatma'innul qulub ambaton Allah tuna Allah zikirin Allah shine yake sa zuciya ta samu nutsuwa duk wanda ya ɗauki wani abu daban ya kirkiro yana yi shekara ɗari yana yi wallahi zuciyarsa ba ta da tsarki ka ga ayyukan da ake yi ka ga abubuwan da mutum ya ce kaza kaza kaza amma in ya tashi tabar kaza ba ruwan shi mana wayan abubuwan da suke ba su sarkaka baya tsarkake masa zuciyarsa da da ke kashewa zuciyar ke sa'an nan bi zikirin lahi tatma innul qulub to shi aka ce menene ambaton Allah me ya tuna Allah aka ce cikin abu ɗayan abu guda uku yake she ka aiwatar da su duka baki ɗaya sannan ka zamo cikin zakirin Allah wa zakirat na farko ambaton Allah sallah zikiri salatin annabi kalma da wayannan duk abubuwan da manzon Allah ya taho da su su ne suke ɗauke da sinadarin da zai tsarkake maka zuciyarka su ke ɗauke da sinadarin da zai ɗaukaka darajarka wajen Allah maɗaukakin sarki in ba haka ba babu wani a wanda zai kawo maka abin da ke ɗauke da sinadarin da zai sa zuciyarka ta samu tsarkaka sai manzon Allah kaɗai sallallahu alaihi wasallama karatun alkur'ani la haula wala quwwata illa billah salatin annabi duk wa'annan ana ce musu bangare ɗaya ne na zikiri ba su kaɗai ne zikiri ba da a ce su ake bukata sai manzon Allah da nana Fatima sayyidina Ali su zauna cikin zawiyar su cikin masallacin su ana yi ina ruwansu da kowa ina ruwansu da kowa to da yaya mu za mu zama a cikin Kano mu zama mu ma muna muna fatan ranar lahira mu hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi su zauna masallacin su suna yi amma ya aka yi aka ce wa iz gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samiun alim ka tuna lokacin da ka yi sammako lokacin da ka tashi ka je kana shirya wannan bataliya ku ku tsaya nan ku ku yi haka ma'ana bayan ka dauki duk zikirin da manzon Allah ya kawo kana yi in za ka iya yin duka ko in ba za ka iya ba gwargwado abin da za ka iya sai kuma ka ilmantar da wani ka karantar da wani shi ma tuna Allah ne ka je ga musulunta da maguzawa ko ka taimaka masu musulunta da maguzawa ko ka yi wa'azi ka karantar da yan uwa kana kaza kaza kaza kaza shine mataki na biyu na tuna Allah na ambaton Allah mataki na uku duk sa'an da ka ta san mai za ka yi abu wannan abin ba shi da kyau ka tuna Allah baya so sai ka daina duk abin da Allah ke so shaidan ya zo ya sa ma kiwiya sai ka fi karfin shaidan sai ka yi to sai ka hada waɗannan abubuwa guda uku to tuku shine zaka zamo cikin min zakirin Allah kaseeran wa zakirat shine zaka samu ala bi zikrillah tatma'innul qulub in ba haka ba baka shiga ba za ba yadda za a yi ka samu wannan matakin an fahimci wa'an abin da ake nufi da waɗannan maganganu to amma son zuciya son zuciya shine ba wanda bai san cewa sunnar annabi ta ce gaskiya ba to amma yaya za a yi yaya zan yi gada na gada ne a gidan duk sa'an da kaji mutum ya ce ai na daina haduwa suka yi hanya wanda ya gada fa shekara hamsin haka ake rayuwa da shi ake ci da shi ake duk abin da ya zama hanyar cinka da shanka to ka yadda ko za a dawwama wutan jahannama ne wallahi sai dai a dawwama shaidan zai zo ya sa zuciyarka da kudurci haka an fahimta to gada aka yi iyaye sun yi kakanni sun yi kuma an gada to ya za a yi barin shi yana da sauki ba shi da sauki sai imani mai karfi shine manzon Allah ya ce man taraka shay'an lam yatrukuhu illa lillahi awwadahu Allah ma huwa khairun minhu duk abin da ka bari saboda Allah ka tabbatar kar kai shakka kar kai kokonto Allah zai musanya ma abin da yafi wannan alkhairi to amma ya za a yi sai imanin ya samu haske sai imanin ya samu haske ya samu karfin da zai iya fuskantar mutane abin da za a faɗa a cikin wannan amma karshe riba ka kifa Allah zai musanya ma da abin da yafi alkhairi an fahimci wayannan mas'aloli baki daya insha Allah